أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإيثان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله أتيك بدأ تفسير سورة الأعراف يوم watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara a cibiyar addinin musulunci da ke nan garin dama cikin jihar yobe kamar yadda aka saba za mu ci gaba daga inda mai jan baki ya ja a billahi min shaitan rajim قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قلنا شيني أنسى jama'ansa suka bashi bayan ya ce ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azab yawmin azim kamar yadda aka saba ko yaushe akan samu matsala bangaren almala'u idan aka ce almala'u su ne masu cika ido a gari wanda ya hada da sarakuna da kuma masu hannu da shuni su ne suke cika ido a larabci ba za a ce wa jama'a almala'u ba sai in ana nuna su a lokacin da suka shigo ko ana nuna su da yatsu sai a ce musu almala'u shi yasa a wannan aya ya haɗa abubuwa guda biyu ya faɗi alqaumu ya faɗi almala'u yace qala mala'u min qaumihi alkaumu din yana daukan kowa da kowa talakawa da masu kudi da kowa da kowa to daga cikin kowa da kowa din allahu su ne masu wannan furuci su ne masu faɗan wannan magana manyan mutane suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin anan ad-dalal biddul biddul huda biddul hidaya ya zo da kishiya na shari'a نراكما إما من الرؤيا وإما من الرأي وإما الرأى الإلمي saboda kala-kala ne ra'adin a nan idan muka ce inna la naraka fi dalalin mufi na arminar ru'iya ne na gani ne a cikin muke ganin kake aikatawa din mutane shine ma'anar wannan yana ta'adiya zuwa ga mafuli guda ɗaya inna la nara ka ka din wannan shine maqulin sa sannan ko minar ra'ayi a ra'ayin mu mu kai kana cikin a ra'ayin mu kuma mu ne masu ra'ayi kamar yadda bayani zai zo suna ganin cewa duk waɗanda suka zo suka miki biyayya ba masu ra'ayi bane ma'ana ba masu fada a ji bane mu masu fada a ji din a ra'ayin mu abin da kake din bata ne wa imma wa imma inna da naraka fi dalalin mubin sanin da muka maka kai batacce ne ya zaman tura'a al-ilmi kenan iya sanin da mu muka maka tun kana karami ka taso alamu da ma za ka zo ka bata yana daukan wajihin nan guda uku gaba daya a wajihi na gani din zahiri ne na la naraka wannan ka shi ne mas'uli mas'uli guda daya saboda shi ra'a na gani yana ta'adiya zuwa maf'uli ɗaya ne sannan kuma ra'a na ra'ayi ma yana ta'adiya zuwa maf'uli ɗaya wani lokaci yana zuwa lazimi ra'a na ilimi kuma yana ta'adiya zuwa maf'uli biyu maf'ulin sa na biyu anan shine fi dalalin mubin zaka ce fi dalalin jaru wa majrur jaru majrur متعلق بمحذوف المفعول الثاني لرأى العلمي حين إرادته shine inna lanaraka fi dalalin mufid ko a ra'ayinmu ko a iya saninmu ko a ganin da muke maka kana cikin fata wanda yake bayyananne abdalal idan ya zo a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anoni guda bakwai ne a cikin qur'ani saboda haka ne zaka ga wata ma'ana din Allah yake nasabta ta zuwa gare shi misali afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ko wa yudillu Allahu zalimina ko yudillu Allahu kafirina ya nasabta zuwa gare shi haka nan misali kaman sharaha Allahu sadrahu lil islam wa huwa fa huwa wa huwa ala nurin min rabbi ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن يريد الله أن يهديه يشرى صدره للإسلام ومن يريد أن يضله kaga ya nasabta zuwa gare shi kamar yadda kuma ana nasabtawa zuwa ga shaytan walaqad adalla minkum jibillan kathira walaqad adalla minkum shi shaytan kenan haka nan wala udillannahum wala umanniyannahum wanda shi shaytan din ya fada sanan ne zaka gane ba a ko ina ne idan aka faɗi lafazin dalalu ana nufin kushewa ko zagi ba domin haka ne da yawa waɗanda ba su san larabci ba suke kuskure wajen fassara suratu yusuf inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna abana la fi dalalin mubin cewa 'ya'yan annabi yakubu ba su da kunya sun ce mahaifinsu yana cikin ɓata bayyananne ko kuma innaka la fi dalalikal kadim duba wannan to shi abdalal na farko anan shine fifiko fifiko misali galibi za ka ga dattijawa sun ci son ɗan auta a kan manyan ‘ya'yansu dalili manyan ‘ya'yansu suna zaman kansu ne suna jiji kansu za su iya riƙe kansu su kuma yara ƙanana ba su iya yi wa kowa to shi ne abin da suke nufi da inna abana lafi dalalin mubin shi ne wani abin da suke nufi da inna kalafiba malikal kadim abdal anan shine tsimuwa irin na tsufa zaka ji dan mutum ya tsufa ya rike shi in dai ba mai yawan karatun Qur'ani bane zaka zo ka same irin hankalinsa ya koma irin na yara kanana to wannan shi suke nufi da dalal din saboda shi annabi Yakubu ya dade cikin tsufa suka ce lafi dalalikal kadim din wannan shine ba wai balal na bata ake nufi ba sannan akwai na'am akwai akwai balal kuma abin da bai isa gunka ba abu kafin ya isa gunka shine wanda Allah subhanahu ta'ala yake gaya wa ma'aiki alaihi salatu wasalam wa wajadaka dallan fahada ma'ana da ba a yi maka wahayi ka zo aka fara maka ko wahayi ba ya sauka a gare ka ya zo ya fara sauka a gare ka shine dal anan kin dal kenan sannan kuma daga ma'anonin sa ma'anarsa na hudu shine dalla yana zuwa diddu diddu na hafiza ma'ana ka haddace abuka ka mance shi ka haddace ka mance shi shine in Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la yadillu rabbi wala yansa na la yadillu rabbi in Allah ya san abu wannan sanin baya bacewa ma'ana haddar Allah ba ta zubewa shine la yadillu rabbi wa la yansa kenan haka nan yana zuwa mantuwa mantuwa shine an tadilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dalla anan ma'ana nasiya an tadilla an tansa ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sannan daga shi manonin dalla yana zuwa ma'ana mata ce dalla fulan ai mata wani ya rasu yana zuwa da wannan ma'ana shine wa qalu a idza dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid dalalna ai mitna ɗaya yake da sauran ayoyin da suka zo a cikin Qur'ani wa qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idza man inna lamab'utuna da wannan a idza dalalna din ma'anan su daya a can an ce misla nan an ce dalalla ne kawai kamar yadda kuma dalla yakan zuwa da ma'ana na da'a shine abu ya fata a neme shi a fata shi a wannan ma'ana ne ake cewa taguwar da ta fata ko dabbar da ta fata abun wasu malaman luga ake ce mata abdal kada namiji ne ko mace ne ba a bambance babu abu a bambance rashi abdalla dabbar da ta fata an neme ta ba ganta ba a wannan ma'ana ne Allah subhanahu wataala yake cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ai ba'a da'a sa'yuhum fil hayati dunya waɗannan duk suna daga cikin ma'anonin dalla akwai dalla kuma bi ma'ana gaba akwai dalla bi ma'ana kafiya akwai dalla bi ma'ana jahila dalla yana zuwa da ma'anoni kusan bakwai zuwa tara ne domin haka ne duk inda ka gani an ce dalalun mubin ka tantance qawa'ili da tafsiri wanne ake nufi da gaske za ku ga anan an ce qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin an ce inna abana lafi dalalin mubin ko an ce da matar imra'atul aziz inna lanaraha fi dalalin mubin saboda haka duk wannan dalalul mubin dalalul mubin dalalul mubin ba zai yi ka fassara da tafsiri iri ɗaya ba dole ne ka tantance a cikin waɗannan ma'anoni tara wanne ake nufi a wannan wajen to saboda haka anan su abin da suke nufi shine dalla biddu hada shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw wa inna aw iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin hudan aw fi dalalin mubin wanda nan an hada abu da biddu sane hudan da dalal to wannan shi ake nufi a wannan aya a ra'ayinmu ko a saninmu ko a ganinmu kana cikin bata wanda yake bayyananne wanda duk abin da aka yi kai ba za ka shirya ba shine abin da suka gaya masa a nan kenan dan cikin suratul mu'minun suka ce fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum haka suka gaya wa annabi nuhu wannan dan adam ne irin ku yana da hanci kuna da hanci yana da baki yana da baki yana da ido kuna da baki gashi da kafafuwa gashi da hannaye da haka mutum ne dan uwanku irinku yaya zai zo ya ce Allah ne ya aiko shi ma haza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum yana so ne ya samu girma wani sha Allah la anzala mala'ikatan Allah ya so mala'ika zai aiko ba dan adam irinku ba ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalina suka ce ba mu taba jin irin wannan abin da yake fada cikin iyaye da kakannin mu waɗanda suka shuɗi ba shi ya fara wannan abin sai suka ce in huwa illa rajulun fi jinna wani mutum ne wanda yake da cikin hankali fatarabbatu bihi hatta hi ku sa ido ku ga abin da zai same shi za ku ga an ce za ku ga wata an ce wane ya fita a gare ya fita a guje wane aljani ya bige shi abinda suka gaya masa kenan cikin suratul hud kuma inda cikakken kissa ta annabi nuhu ya zo suka ce fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana shi ma ma naraka min ar ra'yi min ar ru'ya a ma naraka illa basharan mislana a ra'ayin mu kai dan adam ne dan dan adam ne irin mu ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا muna ga waɗanda suke jin kaɗin su ne maƙaskantattanmu a cikinmu ba biyan ra'ayi ba tare da tunani ba kawai da zaran ka ce musu eh gudu laha malakum min ilahin ghairi ba tunawa kawai suka suka ce mun imani da kai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu anu'minu laka wa ta'atul arzalun القراءة الأشرية سكرنتا وأتباؤك الأرذلون mabiyanka masu biyayya a gare ka makaskanta ne mu kuma manya masu kuɗi masu faɗa a ji a gari mu zo mu ci ka mu zauna a buɗe yake nan duka mu zamo almajiranta shi ne abin da suka gaya masa kenan bai ma na rakatta baka illa alladhina hum abadiruna a hadisi sahihi cikin sahih bukhari tattaunawan abu sufyan da sarki haqal daga cikin tambayoyin da yayi wa Abu Sufyan cewa wa'anne irin mutane ne suke bin wannan wanda ya zo ya ce shi annabi ne Abu Sufyan ya ce masa talakawa ne marasa faɗa a ji a gari kirakal ya ce hum atba'ur rusul ya ce ai su ne mabiya manzanni a duk lokacin da annabi ya bayyana waɗanda za su fara imani da shi su ne marasa fara a ji talakawa masu ƙananan ƙarfi ya bayi su ne suke imani da manzanni to saboda haka ne wannan fasala ne da daraja ne da suwa ga masu ƙananan ƙarfi to saboda haka shine abin da suka faɗa anan can kuma gaba cikin suratul mu'minun suka ce wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'i al akhirati ma hadha illa basharun mithlukum suka ce ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ba shi yana cin abin da kuke ci yana sha yadda ku kuke sha kuma ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa in ata'tum basharan mithlakum innakum idan khasiruna in kuka kuskura kuka bi dan adam mutum irin ku kun yi asara da mala'ika ne yawa wannan Allah zai iya aiko shi amma mutum irin kuka kuskura kuka bi shi to lalle ne kun yi asara duniya da lahira kuka gaya masa kenan a nan yazo a dunkale قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين نعم
قال يا قوم ليس لي قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ko yaushe idan aka tuhumi annabawa sukan kare kansu da kansu ne amma ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda darajarsu a wajen Allah idan aka taɓa shi Allah subhanahu wata'ala ne yake mayar da mutane wa qalu ya ayyuha allazi nuzila alayka nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kuntum min as-sadiqin sai Allah ya ce ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqqi da kansa da kace lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an aw takuna laka jannatu min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjiran aw tusqita as-samaa'a kama kama za'amta alaina tusafan aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabilan aw yakuna laka baytun min zukhrutin aw ta'ti bis-samaa'i ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه لأن قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل يتي أنكم منينين قال في كنسة يكار كنسة أتن قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا حين قال يا قوم ليس بي ضلالة يتي يا قوم تانينا باب كسا كودا قوايا a tattare da ni wannan shi zai nuna maka fasaha da balaga da iya magana da iya kare kai irin na annabawa saboda su cewa suke inna lanaraka fi dalalin muhin saboda abdalal yana ɗaukar ma'anan jami'i ne muna cikin ganin duk abin da kake yi haka ne gaba ɗaya duk abin da kake faɗa da kake aikatawa gaba ɗaya ɓata ne saboda sun cire ta ɗin su ce inna da naraka fi dalalatin mubinati ba inna da naraka fi dalalin mubin sun yi mu'amala da kalimar mu'amala ta biyu in aka sa ta guda ɗaya idan aka cire ta dan irin wannan mu'amala kamar yadda zaka ci albakar sanu albakaratu saniya guda ɗaya irin wannan su da suka tuhume cewa yana cikin bata da yawa ce to shi bata kwaya ɗaya rasma baya tattare da shi ya kauni su dalalatu walakin ni rasulun min rabbil alamin yace ni yace manzo ne kai tsaye wanda aka aiko shi min rabbil alamin daga wajen ubangijin dukkan halittu gaba daya aka ce al'alam shine duk wani halittan Allah wanda yake koye da wanda yake bayyane saboda akwai halittu koyayyu wanda idanu karfin idanu ba sa iya ganin su hatta a cikin mu nan akwai wannan halitta daga cikin misali sura ta iska ba ka ganin sura ta iska shi yasa Allah yace fala uqsimu bima tusiruna wa ma la tusiruna ina rantsewa da abin da kuke gani da abin da na halitta a boye ba kwa gani gaba ɗaya halittun ana ce musu al'alam jam'in su al'awali amma a cikin Qur'ani bai zo da wannan jami'i ba da cikin halittu waɗanda suke ukala masu muhimmanci sun fi yawa sai aka yi amfani da jam'u salama aka ce al'alamina a cikin Qur'ani ba shi al-awalin ba asalansa shine fir'auna yake da annabi Musa qala fir'aunu wa malakul alamina qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ana al-alamin as-samawati wal ardi wa ma bainahuma mai da kasai da wannan duniya ke tsakaninsu wannan shi ake cewa al-alamina shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yace walakinni rasulun min rabbil alamin al'alami ne a cikin ƙur'ani idan ya zo yana zuwa da ma'ana na umumi yana zuwa da ma'ana na kususi yakan zuwa da ma'ana na jinsi ya zo al'alami ana nufin mutane mata al'alami ana nufin mutane maza ba ɗauki sauran halittu ba mutane a mutane in ba maza wa in mata yana zuwa da wannan ma'ana ɗin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أتأتون الذكران من العالمين العالمين أنا أنا نتي مزاني وصنا لمن تفسير الزكاة ما تاني أتأتون الذكران من العالمين سمع العالمين ثم أنا ننسى مسيحيتان الأمة cikin kowace al'umma mafifitansu ana ce musu al'alami wannan ma'ana ne ya zo wa huwa faddalakum alal alamina يا بني إسرائيل أبو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين معنى مثل الأمة وأكشوا العالمين وأن مجازين مجاز المرسل من إطلاق كل وإرادة الجنس سبب الجنس أنا زوات وأن معنى sannan kuma al'alamina yana zuwa da ma'anan mutum da aljani mutum da aljani ma'ana ba dukkan halittu ba mutane da aljani kamar yadda kuma al'alamina yana zuwa da shumulinsa gaba ɗaya kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadira anan al alamina yana daukar dukkan halittu ya zo da ma'anarsa ta shumuli sai ba komai ba ya nuna cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam annabin dukkan abin da Allah ya halitta ne in dai abin Allah ne ya halitte shi manzon Allah shi ne manzon sa annabi shi ne annabi da wannan abin shi ake ce mishi nabiyul khalqi ko rasulul khalqi anan alkhalqu ba bai tsaya wai mutane da aljanu da mala'iku ba duk abin da Allah subhanahu wataala ya halitta dakka aw jalla ko min kankantan sa ko min karancin sa ko a wanne lungu yake ko a wace duniya take wannan abin annabi shine annabi sa manzon manzon Allah shine manzon sa shine liyakuna lil alamina nasiran kenan haka ne kike gani Allah subhanahu ta'ala yake gargadan mala'iku a cikin Qur'ani da ba aiko annabi zuwa gun mala'iku ba da ba a gargade su a cikin littafin da ba na su bane Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yaqul min wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi zaka nafsi jahannama da mala'iku yake duk wanda ya kuskura mala'iku yayi da awon uluhiyya yace shi ma abin bauta ne yace kazalika najzihi jahannam zamu tafi wuta saboda haka ne zaka gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Allah hatta zuwa mala'iku yana da wannan shumuli to saboda haka ne al'alamin yake zuwa da ma'anoni irin wannan shi kuma anan yace walakin ni rasulun min rabbil alamin na'am
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أي النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتبع جاوا جماعة jama'arsa ya ce uballibu kum risalati rabbi anan ya duba ma'anar walakin ne ne walakin ni damiri ne mutakallimi wannan yace uballigukum uballigukum inda ya duba rasulun din zai ce yuballigukum sannan yuballigukum din sai zo ya kasance sifa ce ta biyu misali yace walakin ni rasulun min rabbil alamin wa rasulun yuballigukum wannan wajihi ne wajihi ne fasihi bugace ha irabi ne fasihi cikin wajihi guda biyu da ya halatta misali zaka ce ana rajulun ana rajulun af'alu zaka ce ana rajulun yaf'alu jaizi amma abin da yake shine ana rajulun af'alu damirin yazo shi da damirin da ya gabata shine anan yazo uballigukum risalati rabbi Abu Amr bin al-Basri shi kadai cikin al-Qur'a'u sab'a a waɗannan wurare guda kissar annabi Nuhu da kissar annabi Hudu wuraren nan guda biyu ya karanta mukhaffafa shine ublighukum risalati rabbi daga ablaga yublighu ala wajhi af'ala yuf'ilu jumhur suka karanta al-Qur'a'u sitta ublighukum ala wajhi fa'ala yufa'ilu kenan waɗannan wurare guda biyu da kuma can cikin suratul ahqaf wurare uku kenan ubuligukum wa uballigukum cikin ma'ana ɗaya ne saboda da yawa daga cikin malaman sarfu suna ganin cewa af'ala da fa'ala ma'anan su ɗaya wasu suke cewa eh haka ne amma fa'ala ta fi mubalaga shine uballigukum risalati rabbi anan yayi jam'in risala kai manzanta din yayi jam'in sa alhali shi yana magana akan risalar sa ce shi banda risalar sauran annabawa amma yayi jam'in sa abin da yake nufi anan shi ne abin da yake fada duk sakon da yake dauke da shi sako ne a gun Allah misali sallah sakon Allah ne azumi sakon Allah ne karatun Qur'ani sakon Allah ne sakonni ne na Allah shi ne yake nufi da wannan jam'i ɗin uballighukum risalati rabbi amma a kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam cewa yayi fatawalla anhu faqala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi ta ifrad risalata rabbi ifrad yana magana akan manzantansa akan annabtansa ne shi kai saboda haka ne wani lokaci cikin Qur'ani ake jam'in risala a ce risalat wani lokaci ake ifradin sa wani wani wuri ayi ijma'in ifrad wani wuri ayi ijma'in jam'i wani wuri kuma a zaba wasu su karanta da ifradi wasu su karanta kuma da jam'i kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa kalami wanda abu amrin al-basri da kufawa da ibnu amir waɗannan su biyar suka karanta risalati da jami in nistafaitu ala nasi bi risalati wa bi kalami sauran suka karanta wa bi risalati wa kalami haka kaman inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته إفرادا وجمعا نما يازو هكا إن الله سبحانه وتعالى yake cewa cikin suratul al'an inda inda muka gabatar a baya Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi haythu yaj'alu risalatahu irin wannan asalin shi aka ce ar-risala abu guda ɗaya Allah ya halitta wani abu ne kwaya ɗaya babba ana ce mata ana ce wa abin ar-risala wannan abin kuma da ya halitta sai ba wa manzon Allah shi kadai to duk manzantan annabawa da annabawan annabtan annabawa gaba ɗaya daga wannan guda ɗayan ne ar-risala aka ci ciro idan aka rage wa wannan fawa aka gutsura sai a ba wa annabi hudu aka gutsura an abawa annabi salihu aka gutsura a ba wa annabi nuhu aka gutsura a ba wa annabi ibrahim kowa ya samu nasa domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa annabawa a zamanin su wakilan manzon Allah ne su suna isar da sakon manzon Allah ne su gaba daya domin haka ne su annabawa suna matsayin al'umman manzon Allah ne Inda za ka kira annabi Musa a gaban manzon Allah ka ce masa menene sunanka zai ce Musa a gaban manzon Allah ba zai ce ni annabi Musa bane kamar inda annabi Ibrahim a gaban manzon Allah sai dai ya ce Ibrahim magana annabi Ibrahim babu wannan saboda a gaban manzon sallallahu alaihi wasallam idan ka zo gaban wanda kake wakilta to ba za ka iya ambatan abin da ya wakilce ka ba domin haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa iz akhadallahu mithaqan nabiyina lamma atainakum min kitabin ko lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu la tu'minunna bihi dinnan yadda muka yi imani da manzon Allah haka annabawa gaba ɗaya suka imani da shi suka zamo al'ummansa wala tansurannahu dinnan yadda malaman wannan al'umma suke isar da sako a madadin manzon Allah annabawa a zamanin su kuma suna isar da sako a madadin manzon Allah ne shi yasa Allah yace musu yace eh thumma ja'akum thumma ja'akum rasulun yace haka sannan kuma yace mana laqad ja'akum rasulun yadda mu aka ce mana laqad ja'akum rasulun su kuma summa ja'akum rasulun saboda girman lamarin manzon Allah har Allah yake cewa wa man tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun subhanallah saboda girman manzon Allah ya kira annabawa fasikai duk wanda ya janye imani daga manzon Allah cikin annabawa duk wanda ya janye nufinsa ga manzon Allah ya zamo fasiki in jiwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman ma'aiki alayhi salatu wasalam kamar yadda yake cewa wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu idan dangi za a yi wa manzon Allah to a zo a masa a gani idan aka yi wa manzon Allah taron dangi to ku sani Allah zai shigo cikin wannan fada fa inna Allah huwa maulahu idan jibrilu ya ga Allah ya shigo cikin shi ma zai shigo fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu idan Abubakar da Umar da Usman da Ali suka ga lalle jibrilu ya shigo su ma za su shigo wa salihul mu'minina sannan kuma mala'iku da suka rage suka ga mai gidansu shugabansu jibrilu ya shiga cikin wannan haka su ma wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da girman manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda haka idan ana magana akan risala kwaya ɗaya ce asali nubuwa kwaya ɗaya ce asali aka rarraba aka gudutsura aka ɗauka aka ba wa annabawa kowa gurgudan darajarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne wasu wurare ake ifradin risala wasu wurare kuma ake jam'insa shine anan yace ukallibukum risalati rabbi wa an lakum yace ina isar muku da sakonnin ubangiji na ina muku nasiha nasiha shine cikin lumana ka ja hankalin mutum ya far'a kamar yanda annabi salihu shi ma ya fada wa tawalla anhum qala ya qaumi laqad aflakum risalata rabbi wa nasahtu lakum haka annabi shu'aibu fatawalla anhum qala ya qaumi لقد أبلغت رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آفا haka dukkan annabawa in suka zo suna cewa suna yi wa al'ummu su ne nasiha mafi a bayanin wannan kissar annabi nuhu a cikin surori kamar yadda muka bayyana cewa cikin surori goma da suka yi kissar annabi hudu dalla dalla billa billa to suratu hudu ta fi bayani hatta fiye da suratu nuhu din da aka sanya mata suna da annabi nuhu alaihi salam abin yake cewa wala yanfa'ukum nushi annabi nuhu yake da jama'ansa nasiha ta ba zai muku amfani ba in aradtu an ansahu lakum ko da ina so na muku nasiha in aradtu an ansahu lakum ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنسى لكم ولا ينفع ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنسى لكم الله يريد أن يغويكم هو ربكم yace idan na tsona muku nasiha Allah kuma ya so ku bata Allah shine ubangijin ku ni ba ubangijin ku bane abin da Allah ya so in shi zai wakana ba abin da ni na so nasihar ba ku duba sanin Allah irin na annabawa ma'ana kai ne kake so wani ya shirya kake masa nasiha sai kake ce nishi to amma ya sani kai din da kake masa nasiha shiryar da ta hannunka wanda shiryar take hannunsa in ya so ya bata to bata zai ba wai kai ne da wannan nasiha zaka zaka shirye shi ba shi yasa yace wala yanfa'ukum nusihi in aratu an ansa lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum in Allah ya so ya batar da ku huwa rabbukum shine ubangijin ku za ku kata ne nasihata ba za ta muku amfani ba shine in kana Allah yuridu an yughwiyakum kenan huwa rabbukum ko illi turja'una shine wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna shine annabi Nuhu ya ga wa ya ga al'umman cewa a gun Allah na san wani abin da ku ba sani ba wannan zai nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yakan iya yaye wa annabawa wasu gaibi wanda al'ummar sa ko sauran mutane ba su sani ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul duk wanda yake rasulu ne duk wanda yake nabiyu ne in Allah ya so ya ga dama zai yaye mishi gaibi ya gani ko ya sani abin da sauran jama'a ba su sani ba shi yasa yake wa ansahu lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamuna ma'anar wannan kuwa shine Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi abin da zai zo ya wakana cikin al'ummar sa cewa ga adadin wa'anda za su imani da zaran wannan adadi ya cika to ka da cewa babu wanda zai zo ya yi imani lan yumina min qaumika illa man kad aman in wannan adadin ya ya san da haka kuma ya san da cewa Allah subhanahu wataala karshe zai zo ya halakar da al'ummar sa da ruwan tufana ya san da wannan wannan duka su jama'an sa ba su sani ba shi yasa yake wa alamu min allahi ma la ta'lamu na'am
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون
أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وتتقون ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa awa ajibukum mun ci bayanin wannan wautin atifa ce ko ba atifa bace ma'ana asalin kalima din ajibu ajibtu sai aka kawo wau atifa wannan wautin tana asafin jumlar da ta gabata zuwa wannan jumla sai aka kawo hamzatu listifani sai zamanto awa a duk shi yasa ake yi wa wannan wau din fataha saboda wau in ta kasance atifa ba a mata sukuni sai wasu wurare kaɗan irin su awa awa amina awa amin ahalul qura a fa amina da awa amina da zai zo nan gaba wasu ka karanta au amina wasu ka karanta awa amina kai tsaye wasu au atifa wasu kuma hamza istifamiya wau atifa irin wannan suna da yawa a cikin qur'ani irin sa ne awa kullama jaa awa kullama irin wannan ne to shine awa ajibtu yanzu kuna mamaki ne kaman ka ci a ajibtu ne kike cire wa saboda wau din tana hada alaka tsakanin jumlar da ta gabata da kuma wannan jumla ne yanzu kuna mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum an an qaddara min saboda fi'li ajiba yana ta'adiya min ne aw ajibtum min an ja'akum وأن وسيلتها في تأويل مصدر في محل جر مجرور بدن أي أو, أو آتبتم من مجيء من مجيء ذكر من ربكم كنا مامات زوان wani an fito ma'ana wahayi daga wajen ubangijinku sai Allah ya aiko da wahayi daga gare shi zuwa gunku abin mamaki ne shine ma'ana aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum wasu kai takdiri suka ce ma'ana ala lisani rajulin minkum wannan wahayi na Allah ne amma ya zo a harshen wani mutum a cikinku a jinsi irin naku ba mala'ika ba ba aljani ba wannan zai zamanto abin mamaki ne idan Allah subhanahu ta'ala zai aiko da sako zai aiko ta hannun wanda za ku nutsu da shi hankalinku ya kanta jinsin ku ne ko zai aiko sakon ta hannun wanda in kuka ji shi za ku tsorata za ku gudu shine ma'ana shine ala rasulin minkum kenan liyunzirakum sannan kuma wannan wahayin wannan ambaton da ya zo ya zo ne don ya gargaɗe ku ku ji tsoron Allah ku daina bauta wa kowa da komai sai Allah subhanahu wata'ala in ba ku yi haka ba za a halakar da ku a duniya sannan ku shiga wuta a lahira liyunzirakum wa litattaqu haka shine zuwa ga liyunzirakum ma'ana wannan wahayin ya zo ne saboda ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bi abin da ya umarce ku ku bar abin da ya hane ku shine liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamuna sannan yin wayannan abubuwa guda biyu karban gargadin annabawa da kuma aikata umarnin Allah ko barin hanin Allah to zai sa Allah ya ji kanku ya yi tausayinku a nan duniya ba zai turo a halakar ku ba sannan a gobe kiyama za ku zo ku shiga gidan aljanna shi ne abin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa kamar yadda sakamako ne na dukkan annabawa annabawa gaba ɗaya masu bishara ne masu kuma gargaɗi ne رسلا مبشرين ومنذرين ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير حكم ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين حكنا دكتكم قرآن ينانون شوا أن باوا إذا سكزو سنا دا شفقة سنا دا رحمة سنا دا توسيبور سشيني الأمم سو كرتي ونن ساقو سجي الله تسيرا الدنيا دا لاهرة نعم
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنين
takaitaccen kisar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kenan saboda ya zo a takaice a wannan surar cikakken kissa tana nan a cikin surat Hud ne shine Allah subhanahu ta'ala yace in takaita muku wa kazzabu kar ya tashi cikin shi fa kazzabu fa anjaynahu sai muka tsira da shi walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi mumunai kamar da ya zo a cikin suratul nuhu alayhi salam yake cewa yake cewa firli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil mu'minina wal mu'minati fakana alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nitsadda waɗanda suka karyata ayoyin mu a cikin ruwan tufana a cikin ruwan tufana wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo kissar a can cikin a can cikin suratul hud ya gaya wa annabi Nuhu cewa lan yu'mina min qaumika illa man kad aman fala tasta'iz bima kanu yaf'aluna wasna al-fulka bi a'yunina cewa daga yau adadin waɗanda muka kaddara za su imani ya cika kada ka sha wahala a gaban nan kawai ka koma ka kera jirgin ruwa kuma lokacin da kake kera jirgin ruwan nan ba wanda ya isa ya taba ka mun sa maka ido za mu kare ka sannan duk abin da zai wakana daga baya karka karka kula ne karka mun magana shi abin da kaga zan mutu karka yi magana shine wala tuqatibni fi alladhina zalamu innahum mughraquna dan nisatu gaba ɗayan su cikin ruwa wa yaslawul fulk وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صوبت من يأتيكم عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم yace musu to in kuna mini ibtili to akwai ranar da mu ma za mu muku ibtili shine falamma jaa amruna falamma ja amruna lokacin da umarnin Allah ya zo zai halakar da su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ka dau iyalanka ka dau iyalanka ga waɗanda suke imani tare da kai ka shigar da su ka shigar da su cikin wannan jirgin ruwa da kake kerawa Allah subhanahu ta'ala da ya kama kera wannan jirgin ruwa yace mishi wa qala kabu fiha bismillah mujraha aw majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal-jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya irkab ma'ana dake Allah subhanahu ta'ala ya ce mishi zan tsiratar da kai lanunajjiyannahu wa alahu zan tsiratar da shi da iyalansa sai ka fi cewa shi ɗan shi ɗan shi ɗin yana cikin iyalansa ne ana ce mishi kan'a shi ne ya dinga kiransa ya bunayyar ma'ana wala ta kuma alkafirin sai ce sa'awi ila jabilin ya asimuni min alma zan haura in haɗe da wannan dutse zan hau kai ya kiyaye ni daga ruwa da kala la asima min amrin lahi illa man rahim wannan ruwan ba irin ruwan da ka saba gani bane wanda za a yi ba da asira ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya so ya tsira ta shi fa hala bainahum al-mawt fa kana min al-mughraqin qila ya ardi sa'ima'aki wa ya samaa'u quli wa waghith al-ma' wa qudiya al-amru wastawad ala al-jawd wa qila tu'udan bi qawmi zalimina kisar ta kare anan shi ne sai annabi nuhu yazo yayi batun ɗansa ya ka ce za ka tsira cikin iyalaina ga kuma ɗana ya halaka saboda kalimar ahalu ɗin yana ɗaukan famili ne yara gaba ɗaya suna cikin famili dan me shi ya nufi a cikin ruwan saboda bai san da cewa Allah subhanahu ta'ala ya san komai ba ya kassace wannan umumin ba shi ne malamin suke kafa hujja da cewa wannan aya cewa ana kassace umumi Allah ya ci ahal amma ya kasance ya cire wasu daga cikin wannan ahal shine fa an je ya hu ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa aghfirna alladina kazzabu bi ayatina mukai siratu shi da waɗanda suke imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu bi rahmatin minna wa aghfirna alladina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka karyatar da ayoyinmu a cikin ruwan tufana innahum kanu qauman amina su mutane ne waɗanda suka kasance makafi makafi shine amina kenan daga amila daga amila ya ama ami shine ismul fa'il dinsa min babi fariha yafahu fa huwa farihun a wannan babi ne shi ne aka yi jam'in amin aka ce amina anan an cire asalin yaɗi ya wacce ita ce lamun kalima aka cire ta aka kawo ya wacce ta kasance alama ta irabi aka kawo aka sa innahum kanu qauman amina mutane ne suka kasance makafi yana nufin zukatansu ba sa ganin gaskiya a zukatansu na'am lokaci yayi
Allah ya sakara alheri malam a malam ne kuma na farko yana cewa bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wani aya ne ya fara sauka
a ban san ayar da ta fara sauka bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ba illa iyaka bayan hijiran manzo duk ayoyin da suka sauko a ana kiran su ayoyi ne na Madina waɗanda suka sauko a Madina to shine aka iya samun ayoyi na Makka a cikin surori na Madina aka iya samun kuma ayoyi na Madina a cikin surori na Makka saboda haka na bukatan dubawa wacce aya ce kai tsaye ta sauka bayan saukan manzo sallallahu alaihi wasallama a Madina kasancewa farkon abin da yayi a a Madina shine gina masallaci wannan zai iya baka da Allah aya da take magana akan masallacin Kuba ita ce ta fara sauka saboda farkon abin da manzo yayi kai tun gabanin ya shiga cikin garin Madina ya tsaya a bakin garin Madina ya gina masallaci da ake ce mishi Masjid Quba shine la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu Allah wannan aya ta kasance ita ce ta fara sauka dan me saboda masallacin aka fara ginawa kuma ayar tana magana akan wannan masallaci din Na'am.
Malam wannan yana cewa ya halatta mutum musulmi ya ba da taimakon jini a wanda ba musulmi ba?
Eh wannan ba ni da wani nasi sakamanne da yake tabbatar da halalcinsa da kuma rashin halalcinsa. Kasancewar a jini ɗin shi ne rayuwa. Jini shi ne rayuwa. sannan jini na ɗan adam musulmi ya bambanta da jini na ɗan adam kafiri sannan kowa ne kamar da ma'aiki a islam ya bayyana a hadisai da dama cewa na'urorin halitta wanda aka sawa musulmi to mutum kafiri ba shi da wasu na'urori daga shi wannan abu ne tabbatacce domin haka ne zaka ga baya gano hujja duk irin hujjar da ka kawo ba zai yarda ba sai kuma ka binciki kanka don me da abin da aka faɗa yake jiki kanka raɗau sannan akwai wata na'ura mai ɗaukar abu mai gano abu a kwakwalwanka wanda Allah ya yi wanda bai yi wannan a jikin kafiri ba akwai hadisin da ma'aikin ke cewa shi kafiri yana ci da hanji biyu ne shi yasa kafirai suke cin abinci da yawa fiye da yadda musulmi suke cin abinci sabanin wannan nassi akan cewa wannan ya halatta bai halatta yana bukatar a duba wannan lamari sosai amma ka duba ceton rai shi ka ce shi rai din ko da ran kafiri ne ya halatta ceton rai din cewa kaga mutum yana yana sai halaka da sabbin nazari mumini ne munafiki ne kafiri ne sai mutum ba mutum ba ma dabba kyanwa ko kuma kariya misali akwai wacce ta shiga aljanna saboda ceton ran ceton ran kariya karu wace take shiran kare ko kariya ta shiga aljanna Allah ya gafarta mu akwai kuma wanda ko wacce ta halaka akan ran canwa saboda haka ko da dabba ce in ka ga za ta halaka to in ka bari wannan dabba ta halaka za ta biya ni zan abuya ce tana tafiya za ta ba da rijiya kai shiru ta fada to wannan ne akuwan kai za ta biya shi kudin akuwansa saboda haka ce can rai ko da ta dabba ne abu ne wanda yake sananne amma da ki abin ya shafi jini ana bukatan wani dalili kafin a halarta shi saboda halarta abu ta haramtawa ba a yi sai da dalili na'am
Allah ya saka malam sai kuma sai biyu yana cewa ya halatta musulmi ya halarci a jana'izar wanda ba musulmi ba?
Duk wata mu'amala da ta shafi addini baya haɗa tsakanin musulmi da kafiri. Wannan mu'amala ce da ta shafi addini, jana'iza addini ne, jana'iza ibada ce. Amma mu'amala ka siya a gunsa ya siya a wajenka. Ba shi da lafiya ka gaishe shi, eh, ba ka da lafiya ya gaishe ka irin waɗannan mu'amaloli. wannan jaizi ne amma in ya shafi ibada sai ka shiga coci ko kuma ka je jana'iza da abin da ya shafi layi ibada duka babu mu'amala tsakanin musulmi da kafiri domin haka ne Allah da yace la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina nan an tabarru dinnan yana nufin mu'amala ta kyautatawa wacce ba ta shafi addini ba amma mu'amalar da ta shafi addini fala na'am
wannan wannan yana cewa shine yayi sahur sai kuma ya bacci ya kwace shi bai tashi ba sai karfe goma na dare sai karfe goma na safe bai sallah ba ya ya zai yi
abin da zai yi shine zai wuce da azumi sa saboda sahur din ba wajibi bane ba ce maka duk ranar da baka yi sahur ba baka da azumi ba musamman ma idan ba azumin farko bane idan azumin farko ne ɗayan biyu in yayi niyya gabanin ya kwanta bacci yayi niyyar azumin watan Ramadana shikenan yana lissafi da wannan azumin da yayi amma idan bai yi niyya ba dake azumin farko ne to zai kame bakinsa amma ba zai lissafi da wannan azumi cikin kwanaki ashirin da tara ko kuma talatin ba saboda menene saboda bai kwana da niyya ba na'am
malam wannan yana cewa shine shafa turare kuma yana jin makogoron sa ya matsayin azumin nasa
jin turare a makogoro baya bata azumi baya daga cikin abu ma'i ko turunai wanda ya shige makogoro abinda ake nufi da bata azumi shine a cikin kazamce dangin abinci ko dangin ruwa ko da abin da yake da alaka da su wannan da ya wuce maka makogoro ta nawasibi ta hanci ko ta baki ko ta kunne wasu suna hadawa da ido to azumin ka ya kare na'am
malam wani na cewa yana so ya san matsayin shugaba kuma da malami
a shugabanni Allah subhanahu ta'ala ya wajabta a musu biyayya ma dama su ba da umarnin da abu marar kyau ba lokacin da suka bada umarni da abu marar kyau shine la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisin da al-imam Ahmad ya rawaito wannan shine haƙƙin shugabanni haƙƙin malamai shi ma a musu biyayya sannan kuma a musu kyakkyawan zato abin da ake nufi da kyakkyawan zato da yawa mutane suna tuhumar malamai wanda aka ce Allah subhanahu wataala ya bashi haddan Qur'ani ya bashi ilimi kada ka duba aikin sa saboda shi ma dan adam ne irin ka ba annabin Allah bane ba manzo bane yakan iya yin daidai yakan iya yin kuskure da yawa daga cikin mutane ba sa duba wannan zafi da zaran malami yayi kuskure sai su daina daukar fatawarsa sai su daina aiki da fata wata wannan kuskure ne saboda su ba masumai bane su ma za su yi laifi za su yi abu mara kyau kamara za su iya yin sa saboda haka a wannan lokaci kana jin abin da suka faɗa kana dogara da fatawarsu kar ka duba halayensu da ayyukansu gaba ɗaya kama shi mutum ya fi nutsuwa da fatawar malamin da ya ga yana aiki da abin da ya ba da fatawa amma wannan baya daga cikin sharuɗan karɓar fatawan malami to saboda haka a lura da wannan sosai da zaran kun wulaƙanta malamanku kun ci mutuncin su ba su da kima a cikin ku sani Allah subhanahu ta'ala zai wulaƙanta ku saboda malamai suna wakiltar annabin da aka aiko musu ne wulaƙanta su raina wannan annabin ne wanda aka aiko wannan abu ne wanda yake da muhimmanci wanda mutane su sani yana daga cikin wulakanta malamai wulakanta almajirai saboda almajirai da malamai duka ɗaya ne shi almajiri shi zai zamanto malami shi kuma malamin da shi ma almajiri ne domin haka irin abin da yake wakana a yau almajirai suna bara a cikin gari ana koransu ana tsantsaninsu ana wulakanta su ana tsawatar musu wannan abu ne wanda yake da muni sosai Allah zai yi azabtar da mu a kan wannan mu ci abinci mu koshi amma almajiri ba zai ci abinci sai ya ɗau kwano yana bara maimakon dukkan anguwa su ciyar da almajiran anguwansu kuma za su iya wanda ta ake yi ta almajirai ba sa bara almajiri za a tara abinci gida gida kowanne gida kwano kwano in an tara su ci su da malaman su yi karatu amma yanzu karatun ma babu saboda za a nemi abincin da za a ci ne ko za a zauna a yi karatu a shikadi saboda haka wannan duk yana da yin wulakanta almajirai wulakanta malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyil karim ayi salati ga mai sallallahu alaihi wasallam
fatiha da ayatul kursi da falaki da nafi duk mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mana